أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون Allah wanda yake magana wanda shine yayi sama yayi ƙasa yayi ruwa yayi tsire-tsire yayi komai da komai ya bamu alheri mai yawa wa razaqakum min at-tayyibati kuma shine ya halicce mu tun babu mu har yanzu dai yana tuna mana shine yayi mana al'an'ama dabbobi guda hudu in ko mata da maza ne guda takwas samaniyata azwajin من الضال اثنين ومن المعز اثنين ولا الذكرين حرم عن الانثيين ام امستم اليه ارحام الانثيين نبئوني بالعلم ان كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ولا الذكرين حرم عن الانثيين امستم عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء يوصيكم الله بهذا واتو راقما غدا بيو mace da namiji shanu guda biyu mace da namiji tumaki guda biyu mace da namiji awaki guda biyu mace da namiji shi ne ya yi muku waɗannan litarkabu min ha wa min ha takulun a cikinsu akwai na ci akwai na hawa na hawan ya bayyana su a cikin walkhaila wal bigara wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun yace kuma yayi mana dawaki da alfadrai da jakuna don mu hausu mu ado da su ko kuma su ɗauka mana kayanmu to an dai rarraba mana masu ɗaukan kayan da waɗanda ake ci ɗin da waɗanda ake shan nononsu wa min ha ta kunu wala kun fiya manafi wala kun fiha manafi wani tablugu alaiha hajatan fi sudurikum wa alaiha wa alal fulki tuhmalun ولكم فيها منافع لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تهملون banda abin da aka ambata na hawansu da cin namansu da shan nononsu da samun takinsu ubangiji ta akwai alherai da yawa da suke tare da su kamar mansu da ɓargonsu da takinsu da abubuwa da yawa dai na alheri da gashinsu duk dai an bayyana cikin suratun nahali wani tablugu alaiha hajatan fi sudurikum wato za ta dauki su dabbobin za su dauki kayanku su kai ku da sauri har zuwa wurin biyan bukatar ku yadda ku da ku ne za ku tafi kuna dauke da kayanku ba za ku iya tafiya mai sauri irin haka ba wata mila alakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqqil su ne suke daukan kayanku su kai ku wani gari da ba domin su ba ga kun je da wahala kamun ku je garin ga kaya ga tafiya ko ku je da wahala yanzu ko su suke ɗaukan ku su ɗauki kayan ku ku je gari mai nisa amma ba wahala ku je a huce hajatan fi sudurikum wa alaiha wa alal fulki tumarun Allah ce ba akan raƙuma kawai da dawaki da alfadare da jakuna da dalo kadai ake ɗora ku ku hau ba ai har jirage ma kuna hawan jirage ta wancan lokaci jiragen ruwa kadai ake hawa in an ce alal fulki jirgin ruwa kenan yana daukan jam'i yana daukan mufradi yana daukan mu'annasi wa alaiha wa alal fulki tumaru
wa yurikum ayati fa ayya ayati tunkirun wa yurikum ayatihi fa ayya ayati llahi tunkirun wa yurikum ayatihi Allah zai gwada muku ayoyinsa ayoyin nasa suna da yawa a in an ambaci abin hawa abin ɗaukan kaya a wancan zamani lokacin da ƙur'ani yake sauka in an an faɗi raƙuma da dalo wato bijimi wanda aka huda masa hanci shi ake kiransa dalo da hausa takarkari kenan in an faɗi jakuna da alfadarai da dawaki to kayan hawa kayan lafto sun ƙare to sai a wata aya ta suratun nahl din yake cewa a wa yakhluqu ma la ta'lamu da sannu zai halicci wani abu wanda yanzu ba ku san shi ba to shi ne daga baya ya halitto mana jirgin ƙasa da jirgin sama ya halitto mana motoci iri-iri wanda yake na hawa ne waɗansu na ɗaukan kaya ne waɗansu na hawan ne ma tare da ado sai ubangiji ya ce yurikumu ayatihi zai gwada muku ayoyinsa iri-iri fa ayya ayatin lahi tunkirun wace aya daga cikin ayoyin Allah za ku yi inkarin ta lokacin da malaman duniya suka nemi shi Ibrahim Kaulaha ya rubuta littafi akan Apollo 11 sai ya rubuta a cikin a cikin littafin na sai ya sa wannan aya daga cikin ayoyin da ya sa yace Allah dama da ya ambaci abubuwan hawa ya ce yurikumu ayatihi fa ayya ayatin la tunsirun da sannan Allah zai gwada muku abubuwan mamaki irin nasa iri iri wace aya daga cikin ayoyin Allah kuke musunta kuke inkarin ta wato an an ambaci jirgin sama sannan aka ambaci abubuwa da suke tafiya sama to Apollo 11 tana daga cikin abubuwan hawa wanda suke masu ban mamaki daga cikin ayoyin Allah waɗanda suka fito ƙarshen zamani balle ma mu yanzu ubangiji ya gwada mana abubuwa iri-iri na ayoyinsa wanda mutanen da wanda muke zamani da su ba su gansu ba kaman kwamfuta ɗin nan kaman intanet ɗin nan kaman fax kaman abubuwa iri-iri na ban mamaki wanda mutan da ba su san shi ba idan Allah ya ba mu labari annabi Sulaimanu ya nemi wani mai ɗauko masa gadon bilkisu daga ƙudus a ɗauko shi daga yaman a kawo shi ƙudus amma ana so ne da sauri sai wani ya ce daga kamun ka tashi daga shari'a zan ɗauko gadon ya ce ina son abin da ya haka sauri sai wani ya ce daga cikin a jama'ar annabi Sulaiman din Asim ibn Burkhaya sai ce ni in ka daga idonka kamun ka saukar da idonka na kawo gadon kuma aka yi haka din falamma rubuta qiran indahu qabla an yartadda ilayka tarfuk qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk wanda yake da ilimi na littafi wato ilmu Allah al-azam yace ni zan kawo maka wannan gado kamun ka kifta ido ka daga idonka sama kamun ka duba kasa na kawo gadon kaga wannan mu'jiza ce aka gaya mana ta wani annabi daga cikin annabawa kuma dukkan annabawan Allah annabi Muhammadu ya fi su daraja ya fi su mu'jiza ya fi su kusashi ya fi su ɗaukaka wajen Allah babu wani abin da za wani annabi wanda ba yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi Allah ya sa mala'iku sun wa annabi Adam sujada amma sau daya amma da ake so a kawo irin wannan mu'jiza sai aka ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman Allah da mala'ikunsa suna wa annabi Muhammadu salati ya kuma mu ne gabake ɗaya ku annabi salati mu ne mutane da aljannu to yanzu zamani ya kawo inda ake nuna irin wannan abin yanzu mutum yana zaune a nan in ya buɗe satellite ko kuma talabijin sai ya ga ga makka gaba ɗayanta da masallaci duka ana nan ana sallah kana gani kuma ka tabbata garin makka dai ya fi gadon bilkisu girma ka tabbata masallacin manzon Allah ya fi gadon bilkisu girma bai kai kifta an ido ba sai ganshi a gaban ka ga sunan suna sallah suna motsi a bude maka arfa ka gani ga arfa ana haji ga sunan kana gani a gaban ka bambancin sa shi na bilkisu da aka kawo gadon zaka sa hannu ka shafa amma wannan ba za ka shafa ba dalili wannan hijabi yayi yawa shi annabi sallallahu alaihi wasallama saboda isarsa wajen Allah da kusacinsa wajen Allah bai son abin da zai kambama shi a gaban Allah Allah ne yake so ya kambama shi amma shi saboda tsananin ladabi baya son abin da zai kambama shi yana ce Allahumma ahini miskinan wa hasirni fi zumratil masakin Allah ka raya ni yadda kake raya miskinai ka tashe ni cikin yan uwa miskinai to kaga wannan an kuma bashi zabi kana so ka zama annabi mai mulki wanda aka hore masa komai da komai kamar Sulaimanu ko ko kana son ka zama annabi mai haƙuri kamar annabi ayyuba ce na zaɓi in zama annabi mai haƙuri al'adan annabi duk abin da Allah baya so annabi ba zai yi ba al'adan ubangiji duk abin da annabi Muhammadu baya so Allah ba zai yi ba to sai Allah ya bar shi haka ya rayu irin rayuwa ba irin ta zamani yanzu ba to shi kenan sai ya zama abin bai bayyana a hannunsa ba tun da baya so bai bayyana a hannun sahabbansa ba tun da baya so don sahabbansa wani yanki ne na zamaninsa to bai bayyana ma hannun waliyai bayan sahabbai ba sai bai bayyana ma hannun muminai bayan waliyai ba bai bayyana ma hannun musulmi bayan muminai ba bai bayyana ma hannun munafukai wanda suke wata sallah ba ta yin wata ba sai daga baya ne can abin ya bayyana hannun waɗanda ba musulmi ba saboda nisan wannan hijabi to in an kawo makkan ba za ka iya tabawa ba in an kawo madina ba za ka iya tabawa gashi na a gaban ka ba ka tabawa ba kan wancan bane da yake mubasharatan ne wato nan da nan ne gashi saboda haka ne amma duk abin da Allah wa annabawa Allah Muhammadu fiye da shi sallallahu alaihi wasallam so abubuwan da ake kwallon mangoro nan da ake sawa a kunne ana magana da sunan sai salula to duk wannan kaga annabi Sulaiman ya ji ya ji muryan tururuwa daga mil tara ruwa ko ko kana kusa da ita ba za ka ji maganarsa ba amma annabi sallallahu alaihi ya ji maganar ta ji tana wa'azi to jama'a fa to jama'a fa ku shiga gidajen ku buya fa ga Sulaiman nan da da rundunar za su tattake ku jama'a ku shiga dakunan ku buya ga Sulaiman nan yana zuwa da rundunar za su tattake ku to ruwa tana faɗin haka Sulaiman ya ji yana murmushi ce ya gode wa Allah to yana magana da alhuda huda ya aike shi ya kai masa wasiƙa to kaga yanzu huda hudan nan wasiƙar da zai dauko ko wanda zai kawo fax ya fi huda huda sauri tax ya fi huda huda sauri kuma wannan kwallon mangoro nan da ake magana da shi sai kai magana mil dubbai kana magana da mutum kaman kuna tare da shi to duk wannan mu'jizozi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sun bayyana can bayan hijabi mai nisa kaji da inda aka wuto an wuce ba hannun annabin ba ba hannun sahabbansa ba ba hannun tabi'ansa ba ba hannun waliyai magadansa ba ba hannun mu'minai mabiyansa ba ba hannun munafukai masu bin sa rabi da rabi ba a hannun kafirai abin ya bayyana don saboda nisa don su ma ummatu di'ayati ne ko da yake ba ummatul ijabati bane Allah ya ce yurikum ayati hakika Allah zai gwada muku zai nuna muku abubuwan mamaki iri iri fa ayya ayatin la tunkirun to wace aya daga cikin ayoyin Allah za ku inkarin ta an ce masa da jirgin sama wani gari ne za a bude ka hau ka shiga kai da jama'a ku mutane wajen 800 da kayan ku ku shiga a buga garin ku zauna a baku bel ku daura sai a tashi a wuce hadiri a je a sauka ba kai musun cewa wannan ƙarya ne ba zan hau ba yaya za a ce mutum ya shiga gari gari ya tashi sama ba ka ce wannan ƙarya ne ba to fa ayya ayatin la tunkiru in an kawo ayoyin wata aya za ka yi inkarin ta wannan salulan nan ba ka ce ƙarya ne ba ba za ka yi magana da shi ba duk abubuwan mamakin nan ba wani abun da kai mamakin wanda mamakin zai hana ka aiki da shi amma baka yarda da babbar aya ta annabi din ban mu'jizar ta ita ce alqur'ani ya faɗa baka yadda ba ko ku ka yadda da rabi ka jefar da rabi a fatu min ba'dil kitabi ta kurun bar can bayan ya lissafa ayoyin domin wannan suran ita za mu shiga mu ta yi har cikin suran gaba ita ta kawo qur'ani gaba ɗaya ta magana akan qur'ani shine babban aya daga cikin ayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙarshe zai ce sanurihim ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq فأي آيات الله تنكرون سنة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض وما أغني عنهم ما كانوا يكسبون duk waɗannan abubuwan mamaki da ake faɗawa ƙureshawa ana gaya musu can kusa da farkon surar an ce awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim nan kusa aka sa da fa afalam yasiru fil ardi shin ba za su yi tafiya bane a bayan ƙasa su je Yaman su je Sham inda aka yi annabawa su ga birin mu'attalatin wa qasrin mashid su ga rijiya ga rijiya nan amma ba kowa da mutane ne a wurin an halakar da su su ga babban kango babban gari gine-gine na mutan da wanda ba su da ikon yin irinsu yanzu ba kowa an halakar da su sannan in sun ga ayyuka shi ne yake afalam ya siru fil ardi me yasa ba za su yi tafiya bayan ƙasa ba fa yanzuru dan su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kaka karshen waɗanda suka riga su masu ƙaryata manzanni yaya karshen su ya zama akan hanyar su ne ake ganin garin annabi ludu wanda aka ɗauka aka kiba har yanzu gurin wari yake yi ta kan hanyar su ne suna bin wurin dare da rana kanu aksara minhum wa'ancan mutane sun fi mutanen makka yawa mutanen makka wato da kyar suke fito da soja dubu saboda kankantar su amma waɗancan in an ambaci fir'auna da mutanensa da rundunarsa in an ambaci adawa can nesa wake ta maganar ƙureshawa to sun ƙaryata manzanni an halakar da su ga kufaifansu nan sun ana gani yanzu nan in mutum ya je misra zai ga a haram wato manya-manyan gine-gine na mutan da wanda buruk ɗayansu ɗaya buruk daga cikin haram ɗin kowa ya gani ya san lalle wa'annan mutane ba irin mutanen halittar mu irin na yanzu bane ba irin mu bane kai fa kana aqi da min qablihim kanu aktsara minhum sun fi su yawan jama'a sun fi su ƙarfi sun fi su makami wa asaran fil ardi kuma sun fi su ayyuka na bayan ƙasa na gine-gine na masana'antu ne na ginin fadodi ne na ginin abubuwan alatu ne watan yutuna min aljibali buyutan farihin wato waɗansu duwatsu suke sassaƙawa a yi sauraye da sassaƙan duwatsun a shiga ciki ba ma sai an gina ba su ne za a sassaƙi duwatsun a mai da su ɗakuna wajen samudawa ɗin kenan kowa ya gansu ya san lallai sun fi mutanen makka ƙarfi kanu aksara min wa shadda quwwatan sun fi su ƙarfi wa asaran filar da gine-gine na bayan ƙasa فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون sun ƙaryata manzanni mun halakar da su abin da suka yi na rayuwarsu bai musu amfani ba to su ma mutanen makka su shirya in ba su bar ƙaryata ka ba to za su gamu da inna barta rabbika la shadidu akwai danka tana jiran su Allah zai musu wata irin danka wata rana amma abin mamaki da yake ainur rahmatu rabbani yake na cikin su annabi kenan yana tare da su ranan badar din ba ai mummunan dankan da ake faɗa ba iyaka kawai kafirai saba'in aka kashe aka kama saba'in aka ɗaure amma yadda ake ta kurari za a kama za a kama din inna barsha rabbika lashadidun iyakan wanda aka yi kenan da yake wa ma kana Allah yu'azzibahum anta fihim wa ma kana mu'azzibahum yastaghfirun فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون yayin da manzanninmu suka zo musu da hujjoji bayyanannu daga gare mu in ji Allah farihu bima indahum min ilmi sai suka yi ta jayayya da manzannin saboda jin daɗin abin da suke da shi na ɗan ilimin da suke da shi suna tsammanin ilimin nasu wata hujja ne kamar yadda suran farkon da yake cewa ma yujadilu fi ayatin lahi illa allazina kafaru fala yaghruka taqallubuhum fil bilad innal ladzina yujadiluna fi ayatina la yakhfawna alaina innal ladzina yujadiluna fi ayatin la an faɗe shi wannan a cikin suran na an faɗe sau hudu a suran gaba kuma za a faɗe shi har yanzu dukkan wanda zai yi jidali wato jayayya manzanni su gaya masa akwai Allah gaba ɗaya ce Allah ma babu shi kamar dariyawa wato ka da mutanen Rasha da mutanen China kuma in an ce babu Allah din fa ba shiru za a yi ba hujjoji za a kawo na banza akan wai babu Allah din hujjojin banza wai an in kaza kaza ya haɗu da kaza definitely kaza zai zama kaza definitely in kaza ya haɗu kaza definitely kaza zai zama kaza ai kaza kaza kaza kaza har sai su sa wani abu kaman kunu mai zafi a rufe shi da kwano sannan sai tiriri in ya hau sai wannan tiririn in ya zama ruwa sai ce kuce wai Allah yake kawo ruwa daga sama to wannan tiririn wannan ruwan ko ne Allah ne ya sauko da shi gashi dai yana cikin kwano ne to haka dai kowa ya yi jayayya babu Allah ba zai shiru ba zai kawo maganganun banza daga cikin iliminsa na banza wai zai ture cewa babu Allah komi ne ce take yin sa wato dahariyawa kenan mafiya ma yuri kuna illa dahar waɗansu ka ce akwai Allah din shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi mu amma iyayenmu ba su nuna mana mu bauta masa ba a'a wane mu da bauta wa Allah sai dai mu bauta wa dodo shi ke tsakanin mu da Allah ma na abudu mu illa li yuqarribuna ila Allah zulfi su kuma su ta jayayya da annabawa iyayenmu ne suka ce kaza ma wajanna li aba ana kaza kaza kaza su ta jayayya wanda suka yadda suka musulunta kuma su dawo suna musulmi amma suna jayayya da malamai da hujjojin banza ai muna yin haka ne don saboda haɗa kai saboda zaman lafiya saboda kwanciyar hankali saboda haba saboda daidaita tsakani saboda kaza kaza su yi ta jayayya da duk ayoyin da aka karanta masa hujjoji da ilimin da ilimin banza na jayayya wanda suka zama malamai kuma sai su yi jayayya da malaman da suka fi su akan dan ilimin da yake hannunsu su yi ta jayayya da wannan dan ilimin wa malaman da suka fi su ilimi har a kai ga ma'arifa wanda maganar ta zai zo nan gaba to duk wanda yayi jayayya don ya ture gaskiya wa jadalu bil batil liyudhibu bihi al haqqa mai jayayya da ƙarya da ilimin ƙarya da maganan banza maganan ƙarya yana neman ture gaskiya da ita to lokacin da yake jayayya nan a daɗi yake ji shi mai ilimi ne yayi maganin su yayi maganin su yana jin daɗi farihu bima indahum min al ilmi suna murna da abin da ke gare su na ilimi wa haka bihim ma kanu bihi yastazi'una abin da suke mai da shi abin wasa suna yi wa annabawa wargi ko ko suna wa malamai magada annabawa wasa to sai bala'i sai azaba ta zo ta sauka a kansu saboda ƙaryata wanda suka yi balle yanzu da yake ilimin zamani ya yi yawa to sai su kawo ilimin zamani suna tura ilimin alƙur'ani da na hadisi da shi sai su ai wane ya mustawane ya ce kaza a cikin littafinsa kaza John wane ya ce kaza cikin littafin kana maganan Allah da sai su ce su kawo maganan Musta ko maganan John ko maganan wani don su tura maganan da ka kawo din wai kai kai tunani kai da kanka yanzu wannan maganan ba ta fi dacewa ba ai irin maganan da ka faɗa annabi ba zai faɗi irin wannan maganan ba ƙarya suka yi masa to saboda haka ai hattara musulmi kada ya rika jayayya da ayoyin Allah kai musulmi sunanka musulmi ma'anar musulmi wanda ya sallama wa Allah duk abin da Allah ya ce ka yarda da shi duk abin da annabi ya ce ka yarda da shi wanda ka iya aikatawa kana yi wanda baka iya ba kana roƙon Allah ya baka dama amma matukan ka raba addini kashi biyu ka yarda da wani baka yarda da wani ba to zaka samu azaba domin Allah na ce afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى شد العذاب ومن لا بغافل عما Allah yana ce mamaki. ku yi imani da wasu ayoyi ku ƙi imani da wasu ku kafirce waɗansu me amfanin wannan to duk mai yin wannan zai gamu da azaba tun daga duniya a lahira ma zai gamu da azaba ma'anan wannan ka yadda da sallah ka yadda da Allah guda ɗaya ne kai musulmi ne kuma ka yadda da sallah ka yadda da zuwa haji ka yadda da umra ka yadda da komi da komi amma in ka maka magana ta rayuwa ga yadda Allah ya ce ga yadda mutanen ka suka ce sai ka ce kana mutanen ka nan shi yafi daidai domin shi fi kawo zaman lafiya kaga kenan ka yadda da rabin alkur'ani ka ajiye rabi saboda haka a kiyaye irin waɗannan abubuwa saboda kar mu fada cikin abubuwan da suka fi halin da muke ciki faru ba inda hum ilm wa haqa bihim ma kanu bi yastabiuna abin da suka mai da shi wasa din nan wargi sai azaba ta ta sauka a kansu فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين yawancinsu su kafuran da suke wa annabawa izgili suna jayayya da su daga ran da azaba ta zo ta kawo jiki su a ganta ƙuru-ƙuru sai su ce ya wailana ya wailana ina kunna zalimin ya waina ina kunna zalim wayo Allah mu zalunci kanmu ashe abun gaskiya ne kamar yadda annabi Musa ya yi fir'auna baki rabbana mis ala amwalihim wasjud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab alalim Allah ina roƙonka waɗannan miyagun kafirin fir'auna da manyan fadawansa Allah ka shafe dukiyarsu sannan Allah ka ɗaure zuciyoyinsu kar ma su yi imanin tunda suka ki sai sun ga azaba ƙuruƙuru da idonsu su da suka ganta ya aka yi da fir'auna ya ga halaka sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ce alana faqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin sai yanzu ne zaka ce amanna amantu shi imani ma'anansa na yarda da abinda mai gaskiya ya faɗa wanda ban gani ba amma in ka gani ai ya zama burhan gani da ido kenan ba imani ba saboda haka ne da fir'auna ya ga azaba halaka ce yau kan nayi imani da wanda bani isra'ila suka yi imani da shi din nan da ya ce Allah bai ce wanda ya ɓoye sunan Allah ba to da Allah ya masa gafara amma sai ce ya yi imani da wanda bani isra'ila suka yi imani da shi din nan shi yanzu ya sallama sai Allah ce sai kuma yanzu ne yanzu ne zaka sallama sai jibril ya ɗaya ta ɓoye maka a bakin kafiri sai ya mutu yana kafiri din ta ka'idan musulunci ubangiji yana cewa cikin suratul nisa'i innama tawbatu ala allahi alladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu alaihim wa kana aliman hakima wa laysat at-tawbatu lil ladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahadahu al-maut qala inni tubtu lan wa lil ladhina yamutuna min kuffar ulaika atamna lahum azaban alima mutum in zai tuba ya tuba tun akan lokaci kar mutum sai ya ga azaba ce ya tuba amma a ƙa'idar musulunci ba ƙa'idan zamanin bani isra'ila ba mutum za a karɓi tubarsa matukan bai kai gargara ba matukan yana iya faɗa a ji to in yace Allah ya tuba sai Allah ya karɓa saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi musulmi tuban nan shine karfin sa da mazinaci zai rashin lafiya zakarin sa yanke yace Allah na tuba zan ƙara yin zina ba Allah na tuba zan ƙara yin zina sai Allah ya ce ya karɓa ba a wasa da shi ko in zai ma da me zai yi amma duk tun da yace ya tuba da aje dai ya tuba kuma Allah zai karba saboda haka tuban nan shine karfin musulmi ma asarra man istaghfar walau ada fil yawmi 70 marra sai bakar hadisin sa ba yawa bai fi 140 ko da biyu ko zuwa da shida ba duk hadisin sa gaba da yana tsoro kada canja kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya ƙara masa ko ya rage masa saboda haka hadisin sa yake kaɗan a lokacin ƙyasta ma tana da hadisi fiye da dubu amma cikin hadisin da ya rawaita akwai ma asarra man istighfar walau ada fil yawmi 70 marra duk mutumin da ya zunubi yace Allah na tuba rannan din sai ya sake yin zunubi yace Allah na tuba rannan din sai ya sake zunubi yace Allah na tuba ko sau 70 ne Allah ya karbi tuban Allah ba a wasa da shi saboda haka babban karfin da Allah ya bamu tuba musulmi Allah ya bashi karfi guda biyu bai da iko ya koma ya gyara abin da ya bata jiya don ya riga ya wuce jiya din bai da iko ya gyara abin da ya bata bara don ya riga ya wuce wurin haka bara waccan to sai Allah ya bashi karfi na komawa ya gyaro tun daga shekararsa goma sha biyar har kawo yanzu da yake da shekara tamanin ko saba'in yace Allah duk abin da na yi maka Allah Allah na tuba ka yafe ni duk abin da na yi maka duk abin da maka Allah Allah na tuba ka yafe ni shikenan sai duk na yafe maka gaba daya sai dai haƙoƙin mutane haƙoƙin mutane ba zai yafe ba sai dai in ka yawanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shi ba a kwacewa sai a ɗiba daga ladan a biya haƙoƙin mutane sai dai ko in mutum ya je haji ya dawo to har haƙƙin mutane akwai wanda za a yafe masa kuma ƙarfi na biyu mutum ba zai iya shiga gobe ya yi aikin ibada ba don bai je goben ba bai da iko ya shiga gobe ya yi aikin ibada bai da iko ya shiga jibi ya yi aikin ibada bai da iko ya je baɗi ya yi aikin ibada tun da bai je ba sai Allah ya bashi ƙarfi mai zartuwa daga yau in ce Allah na yi niyan zan maka ibada daga nan har in mutu in ya so ya faɗi ibadar sunanta misali ne alkawari zan maka istighfari har in mutu to sai Allah ya rubuta ya yi alkawari kuma an karba saboda wannan niyya saboda haka niyya tana shiga zamanin da baka shiga cikin su ba ta maka aiki tuba tana komawa zamanin da ka huto tai maka aiki ta yafe maka abin da ya wuce Allah ya mana gafara mun tuba
falam yaku فلم يك إيمانهم ولم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فلم يك إي... فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله في التي في الذين خلوا من قبل سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون فلما رأوا بأسنا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون lokacin da kafirai suka ga azaba sai ci yau kan Allah mun tuba kai mana gafara yau Allah mun tuba kai mana gafara mun gaskata mun gaskata annabawanka amma bayan sun ga azaba ko yin mutuwa ko ko bayan mutuwa amma in mutanen annabi ne ko kusa da mutuwa ne Allah zai karba amma su waɗancan sai mutum yana da sauran lokaci amma mu ko kusa da mutuwa ne matukan numfashi yana shiga yana fita dan hankalinka kace ka tuba duk abin da kai Allah zai maka gafara sai ubangiji falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u basana imanin su kuma ba zai amfane su tunda yake ba imani bane gani da ido ne tunda sun riga sun ga azaba ne suka ce sun yi imani to ina imani wurin wanda sai da ya ga azaba tukuna yace yayi imani da duka karyatawa yake yi akwai bambanci tsakanin musulmi mai yin laifi da kafiri mai musun addini kafiri mai musun addini to in ya ga azaba kuru-kuru ya ce ya yarda addini gaskiya ne ga shi ga mutuwa to in ba wannan zamani bane ba za a karba ba amma in zamanin manzon Allah ne irin yanzu muke in nan al'umma manzon Allah to Allah zai karba ya kai ya mai da shi musulmi kuma mai sabo a mai da shi an a masa gafara amma waɗancan ba haka bane falam yaku yanfu imanu lamma ra'u basana imanin su bai zama zai musu amfani ba tun da yake sun riga sun ga azabar mu ne tukuna suka yi imani sunnatan lahi lati karkalar fi ibadi wannan matafiya ce wanda Allah ya aji a cikin bayansa za ka yi imani da abin da baka gani ba wanda annabin Allah ya faɗa maka amma in ka ƙaryata shi kai ta wasa da darajojinsa kai ta yin baƙaƙen maganganu sai ga azaba kawo azabar mana itina bi azabin itina bi azabin itina bi kawo mana azabar kawo mana azabar sai ga azaba bul ta bullo a gabanka to kaji a na tabbata gaskiya ne na yi imani Allah ta sai yanzu to ba zai yarda a wannan lokaci shine abin da Allah ya gudanar qad khalat fi ibadihi a cikin shine abin da ya gudanar Allah ya gudanar cikin bayinsa wa khasira hunalika al-kafiruna lokacin da kafirai suka ga azaba ne tukuna suka ce suka yi imani to nan kam imanin su ya zama asara ba za a karba ba سورة فصلت مكية وهي ثلاث وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم suratu fusilat wannan sura tana daga cikin surori wanda suke haɗe guda bakwai wanda suka sauka tare hemaye duk gabaki da aka saukar da su tare duk qur'ani ba inda za a samu suraye guda bak- surori guda bakwai suna jere da junansu yadda aka saukar da su lokacin saukarwa yanzu ma haka suke da su lokacin haɗawa lokacin saukarwa daban lokacin haɗawa daban lokacin saukarwa abinda aka fara saukarwa ikra daga ikra sai aka saukar da farkon muzammilu daga nan sai aka nuni wal qalami aka saukar da mudassiru sannan aka ci gaba da saukarwa amma wajen haɗawa yadda annabi ya nuna za a haɗa surori daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to ta nan yadda jerantuwansu yake a yadda annabi ya nuna wajen haɗawa to yadda suke jerance kenan amma yadda suka sauka lokacin da aka kiyaye lokacin sauka ba lokacin haɗawa ba haka aka yi ba to su wannan hemaye guda bakwai a jere suke lokacin saukarwa yanzu kuma a jere suke a lokacin haɗawa tare kuma haka ake karanta su to ita wannan sura ta fusilat an ce an ce mata suratu fusilat sura ce wanda ake yin bayanin tafsilin abubuwa filla filla a cikin ta ka har zuwa tanwihim atina fil afaqi fi anfusika ta tabayyana annahu al-haqq wa sura ce duk inda Allah yace zai khalaqa samawati da fi sittati ayyamin Allah shine halicci sama da ƙasa a cikin kwana shida to bai yi tafsilin waɗannan kwana shidan ba sai a wannan suran yayi bayani filla filla saboda irin waɗannan dalilai yasa ake kiranta sura mai bayani filla filla suratu fusilat tana so ma da haka bismillahir rahmanir rahim tana da ayoyi hamsin da uku a makka aka saukar da ita a lokaci mai zafi lokacin da kafirai suke matsawa kamar yadda za a ji a cikin karatunta aya hamsin da uku take da shi tana so ma da haka bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu Allah ya fara ambaton wannan sura da haƙarami da minjaye wayannan awailus suwari suna daga cikin abubuwan da Allah shi kadai ya san fassarar su ko da ke ana shiga ciki a yi magana a mazhabar abdullahi ibn abbasin a mazhabar ummi mina aisha kuma ba a maganan su saboda bambancin ah, fassarar ayar suratu ali imrana huwa allazi anzala alayka alkitab min ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون wannan karatu kenan wa ma rubuta wa illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna to saboda haka ne ba a magana akan fassarar su akwai masu yin magana a cikin su akwai yawanci wanda ba sa yin magana a cikin su wato fassarar su mafi mafi fita dai Allahu a'lamu muradi bi zalika Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan yawanci in sun zo in in ya zama harafi ɗaya kamar sad kamar nun kamar kaf yana ishara ga zatin Allah in sun zo guda biyu ana nuni zati da sifofin Allah in sun zo guda uku zati da sifa da suna har zuwa inda za su tsaya guda biyar to waɗansu ma'anar ku ce a ai isharori ne yanzu an ce alif lam re aka ce he mim aka ce nun to in ka hada sai ka tada sunan ar-rahmanu alif lam re alif lallan alif alif da lam da ra hemi haƙarami da rinjaye nu'arra kaga arrahamanu ya tashi to tanzilun min arrahmanir rahim wannan littafi mai ban mamaki mai girman daraja babbar mujiza ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama saukarwa ne min arrahmanir rahim saukarwa ne daga Allah mai yawan rahama wanda rahamarsa ta gama ko ina da ko ina wa rahamati wasi'at kulli shay'in saukarwa ne wanda ramarsa ta lahira ta keɓanci muminai domin ubangiji yana cewa قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الرحيم دي خالصة يوم القيامة تو wannan littafi wanda mai yawan rahama mai yawan jin ya saukar din nan shine za a yi maganar sa a cikin wannan sura kamar yadda inda aka fito kafirai sun sha gaya wa manzon Allah ka gaya mana annaba suna da mu'jizozi akwai naqatu salihin akwai asa Musa akwai raya matattu wajen Isa annaba suna da mu'jizozi iri iri kamar yadda aka hore wa annabi Dawud da karfe yana yin yadda ya ga dama da shi kamar yadda aka hore Sulaimanu tsuntsaye da mutane da kai ma nuna mana abin da Allah ya baka mana wanda zai nuna mu'jizar ka sai Allah ya ji a walam yakfimu anna anzalna alayhi alkitaba yutla alaihim yanzu littafin nan naka da kake karanta bai ishe su mu'jiza ba a garin nan tare aka haife ku baka je wani gari neman karatu ba wani malami ba ko ba zai karantar da kai ba sai aka ji kana ba da labarin tun ba a yi sama da ƙasa ba yaya lokacin yake da aka so mu yin sama da ƙasan kuma yaya aka yi bayan an gama komai da komai na halittar sama da ƙasa bayan an zuba mala'iku an zuba abubuwan da za a zuba a ƙasa yaya aka yi har zuwa lokacin da Allah ya haɗa ƙasa ya yi Adam yace mala'iku su masuja duk kana ba da wannan wannan kurun ba ishe su cewa kai yin mu'jiza ne ba kana ba da labarin annaba filla filla filla filla kana faɗi yadda ake kera jinjirin dan adam a cikin sa filla filla wannan duk ba ishe su mu'jiza ba to shi wannan littafi shine za a yi bayanin sa yanzu kitabun
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون kitabun fussilat ayatu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun wato wani babban littafi ne daga Allah la yati al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid littafi ne wanda aka aka kawo ayoyinsa aka yi bayanin su filla filla filla ma farradna fil kitabi shay ba abinda aka bari wanda ba a kawo shi ba kuma tabyinan li kulli shay ba abinda aka bari kuma ba a yi bayanin sa ba idan an baka in an baka bayanin baka gane ba to nemo wanda ya san shi ka tambaye shi ya san bayanin fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun wato kitabun fussilat ayatu littafi ne wanda aka yi masa ayoyin sa masu ba da labari filla filla kuma qur'anan karatu ne arabiyyan da larabci liqaumin ya'lamun a wurin mutanen da suka sani ubangiji ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum kowane annabi muka aiko za mu aiko shi ne da harshen mutanensa don ya samu damar yi musu bayani to annabi ba haka abin yake gare shi ba domin shi kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ga yawa duniya kai manzonta ne duk gabaki daya kuma an san duniya duka bakinta ba larabci bane akwai baku baku bakuna da yawa to sai ya zama annabi in yazo yayi magana la- da larabcin qur'anin nan sai ya kafa wakilansa a cikin kowace luga akwai wakilin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda zai dauko larabcin nan ya isar da shi cikin danginsa to ya zama wakilin annabi kenan ambasadonsa cikin wannan dangi mai isar da jawabinsa cikin wannan dangi to shi ma kenan ashe kenan an aike shi da harshen mutanensa arabiyar liƙaumi ya alamun a wurin mutanen da suka sani domin saboda larabci ya fi kowane baki a duniya ƙarfi ya fi kowane baki a duniya fasaha ya fi kowane baki a duniya balaga ya fi kowane baki isa, isa matuƙa cikin iyarwa saboda haka ne idan an yi tarjaman larabcin ƙur'ani da wani baki an dai yafe ni amma ba a da ikon a ɗauko abin da ke cikin larabcin ƙur'ani amma da shi cikin wani baki ya fita gaba ɗaya ba zai yi ba sai dai an yafe an dai fito da abin da aka samu fitarwa don a gaya mutane a ba su daman nemo malaman da za su yi musu bayani saboda haka duk tarjama ta alƙur'ani ba ta da ikon ta ɗauko duk ƙur'anin ta faɗa da bakin da ta fito da shi sai dai ta buɗe hanya yadda in ka karanta ba ka gane ba sai ka nemo malami masanin wannan abin ka ce ai abin da ake nufi kenan kaza ɗin nan bashiran wani zira بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون bashiran wa nazira fa arada aktharuhum fahum la yasma'un shi littafin nan ya zo ne bashiran yana albishir ga duk wanda suka karbi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su zauna lafiya duniya da lahira innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah yana yin albishir wa duk wanda ya karbi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ranar da zai mutu za a aiko masa da mala'iku su zo su yi masa albishir tun yana cikin ciwon ajali su yi masa albishir wa naziran kuma mai gargadi ne mai ban tsoro ne wa duk wanda ya ki maganarsa tun ran da zai mutu za a aiko mala'iku zabaniya da kayan ban tsoro walau tare iz zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basiru aydihim akhriju anfusakum alayhi tuzuna azabar huni ma kuntum taquna allaha ghayra al-haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun bashiran wa nazira fa arada aktharuhum fa ulahum amma duk da haka aktharuhum yawancin kafiran makka ko kuma yawancin kafiran duniya fa'ara da kau da kai kaman ba su ga ƙur'anin ba kaman ba su ji albishir ɗin da yake yi ba kaman ba su ji gargaɗin da yake yi ɗin ba Ah, kamar yadda muka karanta karatun da ya wuce ai an yi gargaɗi mai tsanani yadda aka ce duk wanda ya ƙaryata manzanni ya ƙaryata alƙur'ani فسوف يعلمون إذ الغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الأمين ثم في النير يسجرون to irin wannan gargadin sai suka kau da kai kan ba da su ake yi ba an ba da tsoron azabar wuta an ba da tsoron azabar wuta an kwadaitar da aljanna an kwadaitar da aljanna dukkan ba da su ake yi ba suna yin sha'anin su fam la yasmauna kaman ba sa ji saboda an an kashe musu kunnen su na cikin zuciya
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقع ومن بيننا وبينك حجاب وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فأمل إننا آملون فاعمل إننا عاملون suka ce abin da ya sa duk lokacin da kake magana ba ma jin maganarka la tasma'u li hadha alqur'ani wal fi la'allakum taghlibun duk wanda ya so ma jin maganar Muhammad na Qur'anin nan ya toshe kunnensa ya bar wurin ko ko a tada ri- rigima a daina jin maganarsa a hana wa qalu suka ce qulubuna fi akinnatin zuciyoyi mu suna da cikin wani rufi ne wanda ba za su ji maganarka ba min ma taquna ilaihi daga cikin abin da kake kiran mu zuwa gare shi to zuciyoyinmu a kulle suke ba sa jin maganarka wa fi azanina waqrun kuma wani nauyi ne yake cikin kunnen ba ma so mu ji maganar qur'anin nan naka wa min baina bainika hijabun kuma akwai hijabi akwai rufi tsakanin mu da kai ba ma ganin ka ma balle mu ga abin da ka zo da shi ubangiji in zai aiki manzo sai ya aiko shi kyakkyawan mutum mai kyakkyawan hali mai daɗin murya mai daɗin magana amma duk da haka idan Allah ubangiji bai yarda ba sai kafirai su rika ganinsa kaman ba shi ba su yi jinsa kaman ba shi ba har su rika cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azimi wannan qur'ani na ma da da da ma a saukar da shi wajen wani babban mutum mana ko mutumin da'if ko mutumin makka amma marayan abu dalib to ba sa ganin sa da daraja saboda haka ne suke faɗin wannan magana wa in baina bainaka hijab fa amal ka je kai ta addinin ka inna amilun wa muna kan namu
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين إنما أنا بشر مثلكم إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين قل كجاء والدنيا bayan ka gaya wa ƙurashawan makka da larabawa ƴan uwanka to ka gaya duk duniya gaba ɗaya kai manzon duk duniya ne ka ce eh gaskiya ne ni mutum ne kamar ku amma fa ana yi mini wahayi basharun mithlukum yuha ilayya shi mutum ne kamar mutane amma ba ana yi masa wahayi daga Allah dukkan mutane ne ake musu wahayi daga Allah ai ko mutane sun zama annabawa dai ana yi musu wahayi daga Allah ba su zama mursalai ba balle su zama ulul azmi minar rusuli balle su zama shugaban ulul azmi minar rusuli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka fadin ma wa illa insanu mislu abika wannan kafirci ne wahabiya suna gaya mutane in za ka garce ne to Allah mutum ne kamar ubanka to uban na an ce karin girmama shi ne ana sa sunan ubana ne cikin kiran sallah ana sa sunan ubana ne cikin iqama haka wahabiya in ka za ka je mai ma wa illa insanun kabika mutum ne kamar ubanka to an ce rena uban nawa ne to duk mai cewa annai mutum ne kamar mutane bai cika sauran ba ya zama kafiri sai ya faɗi sauran eh mutum ne amma ana yi masa wahayi daga Allah mutum ne don shi ba Allah bane kuma shi ba mala'ika bane mutum ne amma ana yi masa wahayi daga Allah to cewa ne mutum ne kamar kowa ridda ne sai dai maza maza in ka faɗi sauran shi mazo Allah sallallahu alaihi sallama shine babbar aya cikin ayoyin Allah duka sallallahu alaihi sallama ya fi kowa a cikin halittar Allah komi girman wani manzo komi girman wani mala'ika annabi Muhammad ya fi shi daraja ya fi ya fi shi isa matuka wajen Allah yuha ilayya ana yi mini wahayi in gaya muku annama ilahukum ilahun wahid don ku tabbata ubangijinku ubangiji ne guda ɗaya shine mai sama mai ƙasa mai komi mai kowa fastaqimu ilayhi ku daidaita zuwa gare shi Allah istaqamu ala tariqati al-asqainahum ma'an ghadagan إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون abin da ake kiranku bayan kun san Allah makaɗaici ne to ku tsaya daidai ku bi umarninsa inda yace ku yi ku yi inda yace ku bari ku bari shine istiqama wa alla istaqamu ala tariqati la astainahum ma an gadagan inna alladhina qalu rabbana summa istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun saboda haka bayan ka yadda Allah shine ubangijinka to ilimi ya samu kenan to ana so kuma kai aiki in ilimi ya samu ba kai aiki ba to ilimin nan ba zai amfani ba in kuma aiki ya samu ba ilimi to aikin nan zai shiga cikin kuskure ko da boko ne mutum yayi ilimi ya gama ya nemi aiki ya rasa to kaga ilimin nan amfanin sa bai yi ba kenan saboda haka in kai tauhidi ka san Allah to kai istiqama duk mutumin da yace shi ya riga ya san Allah ko ya yi wani abu wai shi tarbiyya amma yana aikata abin da ya ga dama na sabon Allah ƙarya yake shi ba mutumin Allah bane mutumin Allah ya yarda da Allah ko yana bin hanyar Allah fastaqimu ilaihi ku daidaita akan hanyar Allah kuma zuwa ga Allah ku fuskanci Allah wa anaqim wajhaka lid-din hanifa wastaghfiruhu ku yi ta neman gafaran Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa inna la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah mi'ata marra fa fi riwayatin 70 marra manzo Allah yana ce ni da kaina bayan ya ce ya ayyuhan nasu astaghfirullah summa tubu ilai a cikin riwayar muslim na angarul muzani ya ku mutane kada ku sake kullum ku riga istighfari ku riga tuba ni dinnan ma da bani da laifi nakan ji wani abu a zuciyata sai na istighfari ko saba'in ko ɗari sannan in ji daɗi to ina ya mu dole ne a yi istighfari a tuba wa Allah abin da yasa manzo Allah yake tuba wa Allah saboda bin umurnin Allah na wurin wannan in Allah ya bada umurni farkon mai ɗaukan umurni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sauran mutane su karba
istighfari tuba maganin zunubi ne amma ba shi kadai ba da maganin zunubi ne kadai annabi ba zai mutum ba shi da zunubi amma kuma bin umurnin Allah ne wastaghfiruhu sannan kuma duk wanda baya tuba in ji Allah Allah ya ce azzalimi ne wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimuna duk wanda baya istighfari baya tuba ya zama azzalimi don ya ki umurnin Allah sannan ubangiji ya ce wa tubu illa jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku ne gaba ki da ina kiran ku ku tuba Allah ku san babbar rabo in an kira mu ne gaba ɗaya ba rage kowa ba wane ne a gaba annabi Muhammad ashe dole ke ne istighfari balle ma Allah ya ce wastaghfir innahu kana tawwaban wastaghfir illa innahu kana ghafurur rahima saboda haka mu bi umurni mu riga istighfari mu riga tuba wa Allah fawailun lil mushrikin dukkan waɗanda suke wa Allah tsafi kalmar azaba ta tabbata gare su duk waɗanda suke wa Allah tsafi wato suke hada shi bauta da wani to kalmar azaba ta tabbata gare su bismillah to to
Allah ya kara wa Maulana Sheikh Nasiya ya ce ranar Asabar a shehi ya yi bayani a gidan rediyo na tarayya wanda mafi yawan ɗalibai na gida kan wannan bayani da ya yi a saboda haka yana roƙo da shehi ya shiga ya tafi wannan bayani domin yana amfanin ɗalibai matuƙa kuma kuma roƙon su yawa.
ya samu addu'a Allah biya bukata duka Kan wata kawo sai tambaya cewa wani sauta ne na wanda yana sauta ya aure da ƴaƴa da yawa.
ne ne a sai dai mazajen su sun yarda bai da iko ya tilasta su ya raba su da mazajen su sai dai ta roƙon Allah yadda Allah ya ganar da shi musulunci shine addinin gaskiya su ya'yan ma sama Allah ya ganar da su musulunci shine addinin gaskiya su ba su shiga addinin musulunci Mm. yin addu'a magabarta to addu'a kan ai akan shadda ne ba a yin addu'a amma duk inda aka yi addu'a Allah ya bada umarni a yi addu'a Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni in biya muku bukata bai faɗi banda wuri kaza banda wuri kaza banda wuri kaza ba to a sauran ne Wannan yana tambaya ne a kan ɗaura niyya da baki ko in mutum ya shigo masallaci kawai ba sai ya ce ba wai a niyya a zuciya take in ka faɗa da baki ba ka yi ɓanna ba niyyan alwala niyyan wankan janaba niyyan sallan farilla niyyan sallan nafila niyyan sallan juma'a duk yana zuciya ne in ka faɗa da baki ka kuma ba ka ba ka yi ɓanna ba kuma ko da yana zuciyar ka ka kuskure ka ka faɗi wani abu kana niyyan sallar azhar sai ka faɗi bakin ka ya faɗi la'asar ba komai na zuciyar naka shi za a aike da shi ta Allah ya mana gafara Allah ya ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu malamu Allah ya saka shi wani mu da alheri Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ke mu shirin duniya da lahira Allah ka bi addu'o'in mu da addu'o'in wanda suke neman addu'a a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah sa mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam jikan musulmi maza da mata rayu da batattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك ولك والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق وقدره من الضال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين